أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الذي قال قلت في حقي وانك لعلى خلق عظيم ويخدم للاحدين يخدم نعله ويقطع لحما وهو للثوب يرقع اشد حياء وهو ياتي لمن دعا ويغضب للمولى الى الحق يرجع ولم يتورع عن حلال ولو حلا ولم تلفه في غالب الوقت يشعر ويغزو أحيانا يولف مر- مرة وما حب ملكا قط فالشان أرفع وما خطر المسكين يدعو جميعهم وبالله مولى الخلق ذا الخلق يجمع أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدى محمد وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار عباد الله كان الناس في الجاهلية يتصفون بجملة من الأخلاق الحسنة الوردية كإكرام السيف والوفاء بالأهل ونصرة المظلوم فجاء الإسلام فقومت تلك الأخلاق وهذبها بل جعل ذلك من غاية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئست لأتمم مكارم الأخلاق رواه أحمد فأخلاق الفاجلة ركيزة من ركائز هذا الدين وأساس في بناء الفرد والمجتمع فسلامة المجتمع وقوة بنائها وتركيب وتزكية النفوس وإصلاحها بالفضائل ومحاسن الأخلاق من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقد شهد رب العالمين لخاتم المرسلين بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وما مدح وما مدح الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما مدحه فيها كما مدحه في هذه الآية وثبت أن سعد بن هشام بن عامر قال لسيدتنا عائشة رضي الله عنها يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن قلت بلى قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن وقد جعل الله النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا لقد كان له في رسول الله أسوة حسنة وهو صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الناس نصرا وأعلمهم وجها قال جرير بن بن عبد الله البجلي ما هجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رعاني إلا تبسم في وجهي عباد الله فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بحسن الخلق فعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه أخرجه الترمذي أيها المسلمون إن حسن الخلق سبب لرفعة الدرجات وبه يدرك المسلم درجة السائل من الحائم عن سيدة عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن يدرك بحسن خلقه درجة السائل من الحائم alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna neman taimako a gurin shi muna neman afuwarsa da gafararsa muna neman tsari daga wajen Allah ta'ala daga sharrukan kawunanmu da munanan ayyukanmu hakika wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shigar wannan shine shiryayye wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya batar da adalcinsa wannan ko babu wanda zai samu da zai shirar da shi mun shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bawansa ne manzansa ne ya ubangiji ka yi salati ga wannan manzo wanda kai be shi da kanka kake cewa hakika ya Rasulullahi kana kan kyawawan halaye Allah ya taka wa shaykhul islam da alkhairi da yake cewa hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kyawawan halinsa ya kasance yana mai dinka yana mai dinka rigarsa yana yi wa ahalinsa hidima yana yana yayyanka musu nama ya kasance mutum ne mai tawadu mutum ne mai hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba kaskantar da dan adam ba bai taba kaskantar da wani miskini ba bari yana tara mutane masu shi da marasa shi yana tura su zuwa ga wajen Allah bayan haka ya yan uwa hakika mafi kyawun zance shine zancen da aka gina shi da faɗin Allah mafi kyawun shari'a shine shari'ar da ta zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mafi sharrin lamura shine wanda aka kirkira ba su da bigire a sun kitabu wa sunna kuma dukkan abin da yake da irin wannan kirkirar bid'a ne kuma dukkan irin wa'annan bid'a bata ne kuma dukkan wannan bata suna cikin wuta Allah ya kiyashe ne kiyashe ku baki daya bayan Allah hakika tun a zamanin jahiliya gabanin zuwan musulunci mutane sun kasance suna kan wa'insu al'ada suna kan wa'insu kyawawan halaye kamar girmama bako kamar taimakon marashi kamar taimakawa wanda aka zalunta kamar cika alkawari saboda haka da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yazo sai ya karfafa wannan halayen ya tsarkake wannan halayen bari ma kyawun halaye yana daga cikin abubuwan da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su hadisi ya zo da gudun sayyidina Abu Hurairah wanda Imam Ahmad ya ya fitar ma Abu Hurairah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya aiko ni ne in zo in cika kyawawan halaye hakika da kyawawan halaye da tsarkake zuciya shi ne yake yake janyo al'umma ta waye gari ta samu kanta a cikin ci gaba kyawawan alaye suna daga cikin foundation ɗin da ake gina al'umma da ita hakika duk wata al'umma wanda mutanen cikin wannan al'umma suka yi ruko da kyawawan halaye to ba za a taɓa ganin rashin ci gaba ba ba za a taɓa ganin taɓewa ba ba za a taɓa ganin tashin tashin hankali ba kamar yadda muka fuskanci kanmu a wannan lokaci Allah ya kiyaye mu hakika kyawawan halaye da tsarkake zuciya yana daga cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa laqad manna Allahu 'ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasulan hakika Allah yayi gamo da katar da mu'minai ya taimake su yayi musu albarka ta yadda ya aiko musu da wani babban manzo a cikin kawunansu a wajen waya min anfusai min anfasihim daga cikin mafiya tsadansu da ya zo wannan manzo yana karanta musu ayoyin Allah sannan yana tsarkake su yana kubutar da su daga munanan halaye yana kantar da su kitabu yana kantar da su da sunnarsa ko da ku sun kasance gabanin zuwan wannan manzon mutanen nan suna cikin ɓata mabayyaniya da wannan kyawawan halaye annabi ya rayu tun gabanin a aiko shi zuwa manzo da aka aiko shi zuwa manzo sai muka ga ubangijin talikai da kansa yake yi wa cikamakon annabawa da manzanni shida yake cewa lallai kai kam kana kan manyan-manyan halaye kyawawan halaye masu tafsiri suke cewa Allah bai yabi manzan Allah da yabo da ya kai irin wannan faɗin da ya mishi ba a wannan aya mai girma ta cikin sosu nun ya tabbata daga cikin halaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sa'adu bin hisham bin abdullah ya zo da sayyida aisha radiyallahu anha yace ya uwar mu'mini ki bani labari mana game da halin manzon Allah tace kai ba ka karanta alqur'ani yace ina karanta tace ai halayen manzon Allah baki dai alqur'ani da abin da Allah yake ayi to annabi ne akan gaba ayi da abin da Allah ya ya hana ba za ka taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan wannan abun ba to tunda dai haka ne shi ko Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya manzon Allah ya kasance jagoran mu Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance abun koyin mu yana cewa da an kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika kyakkyawan ruko da kyakkyawan koyi ya kasance wajibi a cikin manzon Allah gare ku ko ba ku koya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine mafi cikan mutane a wajen ɗabi'a kyawawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tufantu dukkan kyawawan ɗabi'a ya ya yi nisa da dukkan munanan ɗabi'u ya muta ya fi duk halittar Allah hakuri ya fi su cin kai ya fi duk halittar Allah sakin fuska har wata rana da bin Abdullahi Badali yake faɗa shi ya yana cewa ma ajaba ni Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam musu ba aslamtu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba hana ni in shigo gurin sa ko in nemi wata bukata a wata fasar da malaman hadisi suka yi wata abu ko in nemi wata bukata wajen manzon Allah ya hana ni tun lokacin da na musulunta sauran kwanan annabi sallallahu alaihi wasallam arba'in da ɗaya a duniya ko ma da Allah shi kuma wannan sahabi ya musulunta yace ban kuma taɓa zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba ce idan muka haɗu da shi zan gaishe yana neman murmushi ne sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin kyawawan halin manzon Allah kai har da yara ƙanana kyawawan hali yake musu ga jikoki sunan sai dana haka wani husaini abu yana yara wata hadisi cewa wata rana sun zo da manzon Allah ya kama su yana sumbatar su a wajen akwai al'aqrab bin bin hadith salimi yace ikon Allah ni ina da ƴaƴa guda goma amma babu guda ɗaya daga cikin da ta sumbanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace man la yarham la yurham wanda baya jin kai baya tausayi shi ma ba za shi tausayi ina nake ina kuke cikin tausasa wa yaran mu kanana ba iya ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yara kanana waɗanda suke ƴaƴan wasu ne sai na Anas bin Malik radiyallahu anhu ya ce ina da wani ƙani na ana ce mishi Abu Umay yana da wani wata ƴan tsuntsuwa ana ce mata Luhay aku ai karamar aku usur sabida haka ko da yaushe zai zo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wannan abun nan tashi ranar da abun nan ba da lafiya ya ajiye ta da ya zo da manzon Allah annabi ya rike hannun sa mai wasa yace ya aba umayr ma fa'ala bi nuhay ya kai wa abu umayr me ya samu kuma nuhay ban ganka ba an malamai suka ce annabin da bai manta da dabba ba ba zai manta da al'umma sauraron tashin alkiyama kyawun hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ga musulmai ba ga yara ba kai har da tsofaffi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tafi Taifa ya yi shekara goma ya yi kwanaki goma a ruwayar Bukhari ya yi kwana talatin a ruwayar Yusuf na Bahari ya kawo yana kiran su zuwa ga Allah shigar da ke da wuya ya je da wata tsohuwar mata ta je daji ta je ta yi itace ya ganta tana tafiya da ƙarya ce babu kawo wani ɗaukar miki ya daura a kai yana kai ta ya kai mata har gida ta ce na gode bari in baka wani wasiya akwai wani mutum ya ce Muhammad ya zo yana fitar da mu da kan addinin iyayen kan ka kuskura ka yi shi ya ce to ai babu ne ma ta ce ya ce ni ta ce to naka wannan addinin naka kyawawan hali na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ga iya musulmai ba har ga waɗanda ba musulmai ba ga wafdi na sa'id nan mukafirai ne nasara ne suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce kai ku kyale su su zauna a cikin masallaci suna bauta su annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana karanta da alqur'ani suna buga zuci bai cutar da su ba kyawun hali irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ga iya mutanen nan ba kai har waɗanda aka je aka ribato su a yaki an je yaki an ribato ɗan yaki sarkin garin ya zo don ya zo ya fanshi makusantansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to mu tafi ya rike hannunsa yana tafiya da shi a hankali sai ce sai na ji a zuciyata ai annabi nan yana yin haka ne saboda ni ni babba ne a yau ban gama darsa wannan abin a zuciyata ba sai ga wata mata nan kaskantacciya daga cikin mutanensa tana kiransa yace sai ya juya akalinsa baki ɗaya zuwa gare ta tana mai magana bai shiga bakin ta ba sai bai shiru ta gama magana baki ɗaya sannan ya tashi na ba ta amsa daki daki wa in ƙara ƙarin fasla wa haka ya shigo yana magana ne kan daki daki daki daki ya ce daga nan wajen muka shiga gida da muka shiga gida tabar makaba guda ɗaya ce tashi ya ce kai sarki ne ni ba sarki bai ba don haka zo na akan tabar makaban nan me ka zo da shi ya ce gashi gashi gashi ya ce an baka ba a nema a arasa a wurinsa annabi ya ce me isa ba za ka mutu ba ya ce ai akan hanya na daga na kuma shirya amma abin da nake so a bari in je gari na yau da ya je garin sai ce to duk jama'a sai zai mutum ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan kai tunanin kyawun halin manzon Allah ya tsaya ga irin mutane ne wanda suke da galihu da madafin iko ko alfarma har waɗanda ba su da alfarma Buhari ya rawaita wani dan ƙauye ya zo daga ƙauyensu ya zo da manzala sallallahu alaihi wasallam yana zuna a madad a masallaci an cika makin gashi annabi yana wa'azi shi kuma yana cin tsari yana tashi yana yin gefen masallaci ko ya tuɗe wando yana tsari sabai suka yau kansa ta annabi ya ce a ku kyale shi ku turku la ta dirmu la ta dirmu kada ku yanke mai tsarinsa ya fi kuma an ta an ta sabbu sadda liman ya ishe ku ku ɗauki ku ɗaya na ruwa kwallo a maza daɗin nan da ya ji ya ga cewa annabi ya kutar da shi daga wannan anaka da ya gama ya ce Allahumma ghfir li wa ghfir li Muhammadin wa la tadhkur ma'ana ahadan Allah ka gafarta li ka gafarta wa Muhammad Mudi bayan mu kada salamar ta kowa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi hawa wurinsa suka bayyana suka hajje ka hajji gamani aw lakal bayyal mawu hakoran nan kai ka ce kamar kamar kankara ne saboda transparent ɗinsu idan ya bude kana ganin harshen su tsakanin haƙoran sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ai ka rufe wa Allah ma makon abu ramar Allah mai faɗi ce wa rahmati wa ta'ala kullu shay'in saboda haka ƴan uwa daga kyawun hali na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haƙuri irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba a taɓa mai abu dan kansa ba ya rama idan ka ga fushinsa to yana fushi ne idan an taɓa Allah ويغضب للمولى الى الحق يرجو yana fushi ne idan an tsara Allah amma idan shi kai ya yaje maka sallallahu alaihi wa sallama daga hakuri na manzo Allah sallallahu alaihi wa daga halayya ta manzo Allah sallallahu alaihi wa kyauta shi zai yi kyauta wanda abin da zai iya samuwa da abin da ba zai samu ba da abin da an tsaye zai kaunar samun sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana kyauta har a zahiri abin da yake da shi ya kare sayyidina Umar radiyallahu anhu yace ya rasulullahi Allah bai daura maka abin da ya karfin ka ba kaska karɓo kaska ce a biyo ka bashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayin fushi jijiyar goshe ta ta fito ta bayyana sai jawur sai na umar ya wada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace anfi wala tahsha min zal arshi qala ya rasulullah kai ta cewa kai ta bayarwa kaska ji tsoron babu a wajen ubangijin arshi annabi yayi murmushi yace yanzu na ji abin da nake so in ji sallallahu alaihi wasallama halin kyawun abin manzo Allah ba akan sai tsaya ba ya umarci sahabbansa ta wada rabbul lahi ta'ala alaihim ajmin da irin wa'annan kyawawan hali an karɓo hadisi da wajen Abu Dharr bin Faraj Allahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya kai abazar ka ji tsoron Allah a duk inda kake sanadi inda ka wani mummunan aiki guda daya to ka biye mishi da kyakkyawan aiki in ka biya mashi da kyakkyawan aiki wannan kyakkyawan aikin zai janyo Allah tabaraka wa ta'ala ta a shafe maka mummunan aikin naka sannan cewa halifin nasa da kullin sannan kai kyakkyawan hali da mutane kai kyakkyawan hali da yan uwanka da matayenka da ƴaƴanka da maƙotanka da ƴan kasuwarka kai kai kyakkyawan hali da dukkan wanda ka zo da su tare wannan shine koyarwar musulunci wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yan uwa musulmai hakika kyawawan hali yana kai mutum zuwa ga daraja mafi kololuwa da ita ne mutum yake riskar mukamin wanda ya azumi cikakke ya tsaye wa dare cikakke har wato hadisi daga wajen sai da Aisha radiyallahu anha ta ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa hakika mumini yana rinta da kyawawan halinsa makalin mai azumi cikakke mai tsaye wa dare cikakke hakika kyawawan hali yana janyo mutum ya samu kusanci ga ubangiji tabaraka wa ta'ala hakika sufofin Allah tabaraka wata'ala yana daga darajar mai kyakkyawan hali yana cewa yana faɗa a alqur'ani wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a irfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim manzo Allah Allah tabaraka wata'ala yana faɗa ba fa za ka iya hada mummunan hali da kyakkyawan hali ba ba za iya haɗuwa duk mutumin da ya maka mummunan hali kai kuma ka saka mashi da kyakkyawan hali jiya jiya nan nake duba wani babban malamin mu Habib bin Ali Zufri a karkashin fejinsa wani ya ce mai na tsane ka Allah ya saka ka a cikin wutar jahannama ya ce ni kuma ina son ka ubangiji Allah tabaraka ta'ala ya haɗa da kai aljanna firdaus irin wannan kyakkyawan hali wanda ya maka mummuna ka saka mashi da kyakkyawan hali hakika Allah tabaraka ta'ala ya ce za in kai haka za ka wayi gari wanda yake kin ka matsalancin ƙeya zai dawo yana son kai mai da kai matsalancin lamarinsa amma fa Allah da kansa ya ce babu wanda yake riskar wannan mukami sai wanda ya haƙuri babu wanda yake riskar wannan mukami sai wanda yake da rago babba a wajen Allah Allah ya bani ya ba ku irin wa'annan haƙuri da wannan babban rabo yana daga cikin fallar kyawawan hali cewa Allah tabaraka wa ta'ala kasantuwar cewa Allah ya yi umarni a shi kaɗai ya kamata ka bi shi Allah ya ce khudh al-afwa wa amur bil urfi wa a'rid 'an al-jahilina ka riƙe hakuri ka riƙe wa mutane afwa ƴaƴanka ne matayenka ne ƴan uwanka ne makwabtanka ne abokan sana'arka ne kowannen su ka ringa musu hakuri ka tuna abin da aka yi maka an yi wa manzon tsira linkin wannan kuma ya yi hakuri to kai da kace kana son shi kai da kake bin sunansa dan me ita ba za ka yi hakuri ba Allah ya ce ka kasance mai umarni da kyakkyawan aiki wa arid an jahilin ka kasance kana bujar da kanka daga barin zama tare da jahilai ka kare su karin wannan abu hakika malamai suka ce wannan aya tana daga cikin aya da ta tattaro kyawawan halaye domin ta yi umarni da abubuwa guda uku na farko dai ta ce ta yi umarni da yin afuwa a duk abin da aka yi maka ka yi hakuri ka bi sunan manzon Allah da shi ta yi umarni da yin umarni da kyakkyawan aiki ta yi umarni da barin mutane da barin mutane da iya karkarin da biye musu hakika kyawawan halaye yana daga cikin duk mutumin da yake son yake son ya yi mu'amala da mutane ko mutane su yi mai wata mu'amala kyakkyawa to shi ma ya musu irin wannan mu'amala domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa man ahabba an yuzahza 'ala an-nar wa yudkhila al-jannata فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذين يحب إلى أن يمتع إليه والله الله الله عز وجل wanda yake so Allah ya takabar da shi kiyaye shi daga shiga wuta to yayi kokari kada ya bari mutuwa ta zo shi face yana da imani da Allah da ranar tashin kiyama sannan ka zo wa mutane da halin take so su ma su fuskance ka da irin wannan hali yana daga cikin makasid na shari'a wata kan manufa na shari'a idan muka ɗauki duk waɗansu duk waɗansu bauta ko a ce abin da ma aka gina musulunci da shi baki ɗaya idan muka ɗauki hikimar da ya sa Allah aiki ya sa ake yin wannan bautar za mu gano za mu fitar da kyawawan halaye da shi idan muka ɗauki sallah Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa utul ma uya ilayka min al-kitabi wa aqim salah inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ka karanta abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka maka daga alqur'ani sannan ka tsaye da sallah domin idan tsaye da wannan sallar tana hani ne daga daga yin alfasha mummunan dabi'a wani munkar da tana hani ne daga aikata muna ababen ki su ma dai munanan ɗabi'a ne idan bawa ya tsaye wa sallah da arkananta da shuɗanta da kushuɗinsa sai zuciyarsa ta haskaka idan zuciyarsa ta haskaka sai imaninsa ya ƙarfi idan imaninsa ya yi ƙarfi sai zuciyarsa ta ringa so shi ya ringa aikata kyawawan aiki to daga lokacin da yake yawan aikata kyawawan aiki zai wayi gari ya saba da kyawawan aikin nan ba zai iya yin mummunan aiki ba ba zai iya yin aikin da Allah subhanahu wata'ala ya hana ba a bangaren sallah kenan a bangaren zakka za mu ga cewa manufar shari'a da ta tabbatar da yin zakka dan da cire mutane mummunan ɗabi'a na na wata kan albuhul na ruwa mummunan ɗabi'a na ruwa sannan ta saka musu kyakkyawan ɗabi'a na kyauta da tausasawa da ƙoƙarin taimakon wanda ba shi da shi shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khudh min amwalihim sadaqatan tudayyiru wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salawataka sakanun lahum wallahu sami'un alim ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ka dauka daga dukiyar wa'annan mutane a matsayin zakka domin ka tsarkake su daga aikawa kan ko riba ko wani ƙarya da ake na kasuwanci sannan kai musu addu'a hakika addu'ar ka tsakanin rahama ce a fassara Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yana daga idan wannan bangaren zakka kenan idan muka koma bangaren azumi za mu ga shi azumi yana hana mutum yana hana gabobin mutum ne wajen aikata alfasha wajen aikata wajen aikata wata kan sako kaga sako yana da cikin munanan ayyuka addinin musulunci ne ya sarrafa kama da wannan azumi sannan ya ce ka yi mai yin wannan azumin ka yi kyakkyawan hali tare da mutane kai bari ma idan aka yi maka mummunan aiki kada ka taka da wannan mummunan aiki kamar yadda hadisi ya zo daga daga sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda Imam Bukhari ya rawaita a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa wa idza kana yawmu asawmi ahadukum fala yarfa wala yaskhab fa in sabahu ahad aw qatalahu falyaqul inni mutu a sa'i idan ne idan ranar azumin ɗaya daga cikin ku ta zo to mutumin nan kada ya je ya je ya kusanci matar da kusanci na aure sannan kada ya dinga ɗaga muryarsa wajen yin musu ka idan wani ya zo ya zage shi ko ya nemi ya faɗa da shi ka yi kyakkyawan aiki ka ce a ni mutum ne wanda yake azumi ka ga manufar azumi da ce maka mummunan aiki da saka maka kyawawan aiki wannan kenan idan muka koma ga ɓangaren haji za mu ga duk wani alhaji an gaya masa cewa kada ya zina kada ya taki matarsa sannan kada yi kada take yi jidali ya musu a cikin haji Allah tabaraka wa ta'ala ya cewa kamar farada fi hinal hajja fala rafata wala fusuka wala jidala fil hajji wanda ya tashi dau kawai yin haji ko umara to kada ya kusanci matarsa kada ya kada ya fasikanci kada kuma ya tashi yana yin musu yana daga majalisa a cikin wannan musu ya yan kwa musulmai idan muka yi duba ga duk irin wa'annan maganganun za mu ga cewa wajibinmu ne ba a iya wa'annan ibadun bane ba ake son kyakkyawan aiki bari ibadun ne suke koya maka kyakkyawan aikin wanda idan ka gama sallar ko ka gama azumin ko ka gama zakkan ko ka gama aikin hajjin sai ka ci da yin wannan kyakkyawan aiki a wajen ɗan uwanka musulmai har da wajen ɗan uwanka kafiran amana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa ya mana gabo da kasar a cikin wannan kyakkyawan aikin إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ومن صلى عليه عشرة صلى الله عليه بها مئة ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه بها ألفا ومن صلى عليه ألفا زاهم الكتف كتفي على باب الجنة فأقبلوا بالصلاة عليه تجد ذلك عند الله وأعظم أجرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق عقبته والدار العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم عباد الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم في الامور والصلاه